بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد النبي الطاهر الأمين وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan wa barkanmu da haduwa a wannan lokaci mai albarka wadda insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya a cikin karatunmu na littafin umdatul ahkam yau muna lahadi takwas ko kuma tara kenan ko na tara ga watan safar shekara ta 1400 da arba'in da biyu bayan hijirar annabi alaihi salatu wassalam wanda zo daidai da ashirin da uku ga watan ashirin da bakwai ga watan Satumba shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya kuma insha Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya a karatunmu na ran nan wato wannan shine zama na goma sha shida a zamanmu na goma sha biyar na jimin tsaya ne akan hadisin da ya magana akan mata ɗinnan ko yawon insha Allah yanzu a cikin littafin da ke hannuna za mu tashi ne akan hadisi na 63 a wanda ke hannunku kuma na jin ya kai na 62 ko na بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيتي وفي لفظ أن ابن عمر قال حدثني حبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر وفي لفظ لمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها نعم wannan jerin hadisai ne dai ga sunan da suka zo ta hanyar ruwayoyi daban-daban wannan an karɓo shi ta hanyar sirna abu dan umar allah ya da su ƙala ya ce sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama raka'atayn qabla az-zuhri na sallaci raka'o'i biyu kafin azhar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa raka'atayn ba'daha kuma na sallaci raka'o'i biyu bayan sallar azhar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa raka'atayn ba'da al-jumu'a kuma na sallaci raka'o'i biyu bayan sallar juma'a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa raka'atayn ba'da al-maghrib kuma na sallaci raka'o'i biyu dai tare da shi bayan maghriba wa rak'atayn ba'da al-isha'i kuma na sallaci rak'o'i biyu bayan sallar isha'i tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan idan mun hada rak'o'in gaba ɗaya na jin zamu samu wajen salloli a rak'o'i wajen takwas kenan ina jin rak'o'i biyu kafin azhar rak'o'i biyu bayan ta rak'o'i biyu bayan magriba sannan kuma da rak'o'i biyu bayan isha'i ya zama takwas kenan kuma ga a wannan in ranar juma'a ce ya ce yana yakan yi raka'o'i biyu bayan sanin juma'a ko da ke za a iya ɗaukar su kamar waɗanda yake yi a ranakun da ba juma'a ba waɗanda yake yi bayan azhar kenan wa fi lafzin a wani lafazin kuma na ruwayar فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته أما أركوا إيبيون نبايا مغربا نبايا إشاء دي أنبتا دكما نبايا صلى الجمعة وينا ينسني أجدنسا با أمسلاتي با وفي لفظ أو أن لفظ كما أن ابن عمر قال شوى أن عمر ياتي حدثني حبسة حبسة تابان لاباري وأنا حبسة نن ديكي فدا يا يسا ko kuma kanwarsa hafsatu yar sayyidina umar ita ma yar sayyidina umar ce eh ita ce mace ta hudu ina jin ko ta biyar wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura ya aure ta bayan an koma Madina najin matar ta farko dai dama na na Khadija ta biyu na na Aisha ko kuma na na Saudatu wasu sun ce ya riga auren Saudatu kafin Aisha wasu sun ce Aisha ya riga auren a saudatu da aisha kaga uku kenan to bayan nan ina jin sai ta hafsa din sanan sai ummu salama to wannan hafsa kuma a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam in banda na aisha babu wacce ta fita ilimi na an banda na aisha kusan ana ganin babu wacce ta fita ilimi tana da ilimi sosai to ya ce hafsar ta ba shi labari annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi kana yi salli sajadataini khafifataini ya kasance yana sallatar raka'o'i biyu sauƙaƙa ba da ma ya tsuru alfajir bayan alfajir ya keto wa kanat sa'atan wannan lokacin kuwa ya kasance wani lokaci ne la adkhulu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fiha wanda ba na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ta wa Aisha radiyallahu anha qalat wannan kuma hadisin an karbo shi daga nana Aisha Allah ya dade ita ce lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala shay'in min an-nawafili ashadda ta'ahudan maza Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance ya fi sabawa da wani abu na nafila ba minhu ala rak'atay al-fajr fiye da raka'o'in nan na al-fajr shine rak'atay al-fajr sune waɗanda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ko a zaman gida ko a wajen tafiya baya barin su wa fi lafzin lil muslim a wani lafazin kuma na imamu muslim maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace rak'atul fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha raka'o'in nan na biyu na alfijir to sun fi alkhairi fiye da duniya da abin da ke cikinta a cikin ma'anar hadisin a dunkule dai wannan hadisin ya fa'idantar da mu sunnancin yin nafiloli kafin sallolin farilla da kuma bayan sallolin farilla in banda bayan la'asar kaga a cikin wayannan duka ba ambaci bayan la'asar ba saboda bai kasance yana yi koyaushe ba na duka jimlar wayannan sallolin duka rakawa'i goma sha biyu ne kuma a cikinsu akwai guda takwas waɗanda bisa sunna mazala sallallahu alaihi wasallam yakan yi su ne a gida ba a waje ba guda hudu kuma ya fi yin su a masallaci kamar misali yadda hadisi na Aisha radiyallahu anha ya fa'idantar ya fa'idantar da tsananin wato kiyayewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga rak'atayil fajr fiye da dukkan sauran nafulfuli wannan kuma yana nuna fifikonta ne fifikon ladanta ko fifikon muhimmancinta fikin hadisin kuma abu na farko da za mu rika daga ainihin hadisin shi ne wannan hadisin hujja ce bisa abin da jamhurin malamai suka tafi a kai cewa bayan na bayan wato salloli na farilla akwai kuma sunanur rawatib wato sunnoni ratibai waɗanda su ma mazala sallallahu alaihi wasallam yana yin su yau da kullum sallolin nafila kenan na na yau da kullum waɗanda yake kullum yana yin su kuma an so mutum shi ma ya dukufa akan su yau da kullum ba tare da fashi ba kuma imamu malik Allah ya ƙara masa yadda ya tafi bisa mashhurin fatawa daga gare shi ya tafi akan akan cewa babu wani lokaci da aka kiyaye na yin wa'annan nafulfulun ma'ana za ka iya yin su matuƙar dai lokaci kowane lokaci za ka iya yin nafula matuƙar dai lokacin ya halatta a yi nafula ɗin a ciki salolin farla ne kawai suke da wani lokaci nasu na musamman abu na biyu da za mu cira daga cikin waɗannan hadisan shine hujja bisa cewa abin da aka fi abin da aka fi so shi ne nafilolin dare mutum ya yi su a gida kamar yadda a cikin fatihul bari ibn hajar al-asqalani ya kawo hadisai da ya dangana da imamu malik wasu kuma daga sufyanu sauri da sauransu abu da uku da za mu riƙa daga cikin waɗannan hadisan shi ne waɗannan nafulfulun da aka ambata a cikin waɗannan hadisan su ne waɗanda suka fi ƙarfi dukkaninsu daidai da daidai suke wajen ƙarfi an banda rakatai alfajiri to duk ta fi su ƙarfi saboda yawan yinta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke yi wasu daga cikin malamai sun kasa nafulfuli zuwa kashi biyar salolin nafula a kashi na farko su ne na fulfulin da malamai suka yi saɓani game da wajabcinsu wasu suka ce wajibi ne a yi wa'inan na fulfulin wasu kuma suka ce a'a sunna ne yinsu to wannan shi ne wutiri sallar wutiri malamai suna da saɓani a kai malaman mazhabin hanafiya sun dafa kan cewa sallar wutiri farilla ce kamar yadda sallolin farilla suke farilla to ita ma shafa'i da wutiri farilla ne a gunsu yawa amma sauran malamai na sauran mazahibu sun dafa kan cewa dai sunna ce mai ƙarfi amma ba za a kira ta wajiba ba to rukunin nafulfili na biyu shine wanda wato hadisai da yawa suka zo a kan kwaɗaitarwa da a yi su da kuma faɗar muhimmancinsu fiye da sauran nafulfili shi ne raka ta ilfajiri su ne kashi na biyu kashi na uku na nafulfili shi ne waɗanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya kwaɗaitar bisa yinsu da kuma lazumtuwa da yinsu sai dai ƙarfinsu bai kai na raka'atai alfajiri da kuma wuturi ba wayannan su ne sunnoni ratibai raka'a biyu kafin azhar da raka'a biyu bayanta a wani kaulin kuma malamai suna hadawa da raka'a biyu kafin la'asar da kuma raka'a biyu bayan magriba da raka'a biyu bayan isha'i rukuni na hudu na nafulfuli shine wanda aka sami kwadaitarwa akan yin su amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a roito cewa ya lazumci yin su yau da kullum kullum yana yin su ba misali kamar rakawo'in nan na kafin la'asar da kuma rakawo'i biyu na kafin magarba rana ta faɗi kafin a sallaci magarba sai ga mutane suna yi wanda ya je makka a harami zai ga wasu suna yi to yawanci mabiya mazhabar hambaliya to su suka fi yin wannan ana kiran magaraba za ga sun tashi sun yi nafila raka a biyu kafin a shiga magaraba to wannan manzala sallallahu alaihi wasallam dai an ya ga ya ga sabbin suka yi amma bi hana su ba amma shi kuma bai lazumci yin su yau da kullum ba da kuma harkawo'i biyun bayan magarba da kuma sallar walaha da kuma sallar raka'a biyu yayin zawali to waɗannan duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da yin su amma ba a ga yana yi kuma yau da kullum ba rukuni na biyar na nafilfili shine sauran nafiloli mutlaqai waɗanda zaka iya yin su a koyaushe waɗanda duk inda aka faɗi muhimmancin yin nafila ko ladan yin nafilfili to wa'annan su duk sun shiga ciki to kaji to wannan shine kashe-kashen nabul kullu babu da zamu shiga na gaba shine babun maganar kiran sallah babul azani wal iqamati babu da zai magana akan kiran sallah da kuma tada iqama ana nasibin malik na radiyallahu anhu qala umira bilal an yashfa al azana wa yutira al iqama mutafaqun alayhi wani hadisin an karɓo shi ta hanyar khadimin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato sai na Anas dan Malik al-Ansari sai na Anas dan Malik maraya ne yana da ɗan shekara goma lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira sai mahaifiyarsa mai suna ummu sulaim bintu milhan ta kawo shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ce ya rasulullahi ga dana Anas zai ina so ya zauna ya rika yi maka hidima a gidanka amma kai masa addu'a ya rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dafa kansa yace Allahumma dawwil umrahu wa wa aksir ko wa kasir waladahu ko kasir malahu wa waladahu suma barik fihi yace ya Allah ka ja kwanansa ka yawaita ƴaƴansa da kuma dukiyarsa sannan kai masa albarka cikin su Yarna Anas dan Malik an ce sai da ya shekara kusan 100 a duniya yana faɗa da bakin sa yace sai da ya ga ƴaƴa nasa ba wai jikanu ba sai da sai da ya ga ɗa sama da 100 nasa sai da ya zama kuma saboda albarkacin addu'ar da manzala sallallahu ya masa ya samu dukiyar da wato gonarsa akan yi ruwa a wani barin wani barin bai san ana yi ba sau sai da ya zama dabinan gonarsa sau biyu ke yi a shekara in yayi da rani aka ɗebe sai sake yi kuma da damuna kuma iya na ranin ma in yayi to ya fi na gonar kowa kyawu da kuma yawa nan haka kuma na damunar saboda addu'ar maza Allah sallallahu Alaihi wasallam yace ya yace na hidimta maza Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara goma bai taba ce min bai taba kyarata ba bai taba min fada ba bai taba cewa Anas me yasa kai kaza ba bai taba yin kuma bai taba ce min kuma Anas me yasa ba kai kaza ba bai taba min tsawa ba inji Anas dan Malik yace kuma ban taba wato taba wani abu mai taushi kamar tafin hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ban taba kuma jin wani abu mai kamshi kamshi ko wani almiski ko ma wani irin turare ban taba jin mai kamshin tafin hannun maza Allah sallallahu alaihi wasallam ko yaushe tafin hannun maza Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanzu nan ya fito da su daga kwarbar turare kamar a ce yanzu nan mutum ya fito da hannunsa daga kwarbar turare ya zaka ji hannun wajen kamshi yace to kullum haka hannayen maza Allah sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik Allah ya ƙara musu yadda ya ba mu albarkarsu. Daga gare shi aka ruwaito wannan hadisin ya ce, Umira Bilalun, an umarci Bilalu, Bilalu shi ne babban ladanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Ainihinsa bawa ne bakar fata, sai na abubakar radiyallahu anhu shi ya fanshe shi daga hannun wani kafiri da yake azabtar da shi, ya fanshe shi kuma ya ‘yanta shi. Eh, sai na Bilalu. yana daga cikin manyan dakarun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam don a ranar badar ma shi ya kashe wannan kafirin da ke cutarsa ɗin a makka to a ranar badar shi ya kashe wannan kafirin kuma yana daga waɗanda aka ruwaito tsananin shauƙi ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga gare su ya kasance bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya bar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ƙaura ma'ana ya bar duniya to shi ma sai ya bar madina ya ce ba zai iya zama ba sai ya koma sham da zama bayan wasu shekaru kawai sai ya mafarki ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haba bilal wannan wacce irin kauracewa ne lokaci bai yi wanda zaka ziyarce ni sai ya tashi yana kuka maza da asusuba ya hau doki sai madina yana zuwa madina sai ya wuce raudar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin nana Aisha inda makwancin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yaje durkusa ya dora kan yayi gurfana a gaban kabarin yana kuka yana kuka shikenan can sai na Abubakar ya ji labari ai Bilal ya zo gari yace zo kai mana kiran sallah yace ba zai yi ba ita ai bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba zan ƙare wa kowa kiran sallah ba la ilaha illallah ya ce na saba duk sanda na kira sallah zan sauko in zo in ce assalatu ya rasulallah lokacin sallah ya yi ya ma'aikin Allah ya ce to yanzu wa zan gaya wa haka to sai sirna hassan da sirna hussein suka samu labari ya zo na haka sai suka zo suka ce muna roƙonka don haƙƙin da muke da shi a kanka ka je kai kiran sallan nan to da ya hau kan hasumiya ya ce allahu akbar allahu akbar gaba ɗaya gari sai kowa ya yi shiru muryar da aka daɗe ba a ji ba can da ya ce ashadu Allah ilaha illallah kowa sai ce ai bilalu ne ai bilalu ne to da ya ce ashadu anna muhammadar rasulullah habba aiku mutane kowa sai ta wawa yake gani suke tamkar za su ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai bilalu bai karasa kiran sallan nan ba sai kuka sai kuka mutane ma sai kuka an ce tunda ake a garin Madina ba a taba zubda hawaye irin na wannan ranar ba bayan ran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya to ba a taba zubda hawaye irin na wannan ranar ba ranar kwa da zai rasu matarsa tana kuka tana cewa wayyo wayyo za kai cuna mijina zai rasu tana cewa tana cewa ya kai ton bakin ciki na mijina zai rasu shi kuma yana cewa ya kai ton farin ciki na yau zan haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fa shine sayyidina bilal to to mai ruwayar hadisin Anas bin Malik yace an umarci bilal wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci bilal an yashfa al-azana da shafa'i wajen kiran sallah shine ya rika biyun tashi Allahu akbar Allahu akbar kaga an biyun tashi kenan ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah kaga shi ma an biyun tashi to haka ake yin kiran sallah har zuwa ƙarshen sa wa yutir al iqama amma ita iqama ayi ta wutiri wutiri ma'ana dai dai dai dai in banda wajen qad qamatis salah to idan wajen karkamatar salatu akwai hadisin da ya zo da cewa ana biyun tashi shi kuma a yi sau biyu amma an banda shi din to kaga Allahu akbar Allahu akbar kabbara ita ce ta farkon ita ce ake yi sau biyu ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala falahi qad qamatis salatu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wato kabbara ce kawai ake yin ta sau biyu maudu'in hadisin yana magana ne akan kaifiyar da ake yin kiran sallah da kuma iqama abu da ya kira da shafa'i da yace an yashfa al-adana din abu da ya kira shafa'i shine biyu biyu duk abin da yake kwaya biyu ne to wannan shine shafa'i witri kuma duk abin da yake kwaya ɗaiɗai ne to shine ake kiran sa witri abin da yake kwaya ɗaiɗai ko kuma ba zai karbi a tsaga shi biyu ba duk abin da zai karbi tsagawa biyu to wannan abin shafa'i ne kamar biyu ko hudu ko shida ko takwas ko goma abin kuma lambar kuma da ake kiranta wuturi shine abu kwaya ɗaya ko uku ko biyar ko bakwai ko tara gara ma tara tana iya tsaguwa kashi uku to wannan su ake kira wuturi ma'anar hadisin kuma a dunkuli shine wannan umarnin dai shine daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sayyidina Bilal ya shafa ya shafa'anta kiran sallah sannan kuma ya daidaita iqama fikin hadisin kuma abinda zamu dauka daga farko shine fadar sa cewa umira Bilal an umarci Bilal ai babu wanda zai umarci Bilal in banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan dalili ne ko hujja ne bisa ga malaman da suka ce kiran sallah farilla ne wato wajibi ne amma wasu malaman sun daba kan cewa sunna ne wasu kuma sun ce farilla ne to kaga malaman da suka ce farilla ne anan to tunda an maganar umarni ya zo to kaga ya zama farilla kenan abu na biyu da za mu cira daga wato hadisin shi ne faɗarsa wai shi fara azan cewa a biyunta a biyunta wato ya shi fara azan da nan a biyunta kiran sallah hujja ne bisa sunancin biyunta kiran sallah in ban da karmar tawhid nan ta ƙarshe wato hailana nan ta ƙarshe ita ce kawai ake yin ta ƙwaya ɗaya ta sai dai malamai sun yi saɓani a cikin matsalar zuwa kashi biyu wasu malaman sun tafi akan cewa kiran sallan nan ana yin tarbiyin takbirin kabbaran nan wato hudu ake yi karuwa da suke cewa a zuwa za su yi allahu akbar allahu akbar sannan sa yake cewa allahu akbar allahu akbar kaga kabbarori hudu ake yi wasu malamu kuma suka ce a aya biyu ake yi allahu akbar allahu akbar sai a yi shiru sai a saki sai a yi sai a yi kalmar shahada أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله sannan kuma a sake maimaita ashhadu an la ilaha illallah kamar da dai yake a mazhabin malikiya yawa to wasu kuma sun da ba akan cewa in an yi Allahu akbar Allahu akbar din hudu to shikenan kawai sai a ci gaba da kiran sallan ba tare da an yi wannan din ba yau to amma amma wancan din da yana wanda mazhabar malikiya suka zaba to shi ne wanda ya fi ƙarfi shi ne wanda ga bayaninsa a cikin iziya da misala na imamu malik da zaidu bin ali da kuma imamul hadi daga wato mazhabar hadawiyya kenan da kuma alƙasim ɗan muhammad ɗan sayyidina abubakar da sayyidina ja'far sadiq to su ne suka tafi akan wannan kiran sallah ɗin to kaga wannan ku shine yafi karfi tun daga shi wayannan duka malaman ahlul baiti ne zaidu dan ali da kuma jafar sadiq wayannan malaman ahlul baiti ne to kaga yan cikin gida ga kuma da ga ko imamu malik imamu ahlul imamu darul hijra wato malamin madina to duka sun tafi akan haka don haka gun malamanmu wannan shine yafi wato rinjaye abu na uku shi ne lafazin ikama ana yin shi ne in banda karkamatar salatu a gurin imamu malik karkamatar salatu kwaya daya ake wajen ikama a wajen sauran malamai kuma biyu ake yi saboda akwai akwai hadisi a cikin sayo bukhari sayo muslim da sunan abu dawud wanda ya zo da illar iqama wato cewa an yi cewa a yi iqama a yi iqama wuturi wuturi kwaya ɗaya in banda karkamatin salatu din nan yawo imam abu hanifa da ibn mubarak da sufyan sauri sun dafa akan cewa lafazin iqamar ma biyu biyu ake yi kamar yadda ake yi kiran sallah sai kuma sun kafa hujja ne da wani hadisin na abdullahi bin zaid wanda abu dawud ya ruwaito cewa kana azan kana azan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shaf'an shaf'an fil azan wal iqama cewa kiran sallah a zaman a cikin sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shafa'i shafa'i shafa'i ake yi a cikin kiran sallah da iqama to kaji su ma da hujjar na'am hadisi na ƙarshe ko ko na kusa na ƙarshe da za mu karanta a yau shine ana bi juhaifa a wahab bin abdullah suwa'i radiyallahu anhu qala أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضه ونائل فقال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبأ فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنذة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين hatta raja ila madina wannan hadisin an karbo shi daga Abu Juhaifa radiyallahu anhu wanda ainihin sunan shi Wahab dan Abdullah Suwai Wahab dan Abdullah Suwai wato Abu Juhaifa sahabi wanda yake mashhuri wanda an fi sanin sa da alkunyan nasa wato Abu Juhaifa sannan wasu suna ce masa Wahab Wahabul Khayr yana daga cikin sahabban da suka shiga cikin rundunar sirna ali a lokacin yakin sufi kuma ya rasu ne a shekara ta 77 bayan hijira ko kuma 74 bayan hijira to da gare shi aka rawaito wannan hadisi ya ce ataitun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam na zo manzo Allah tsira da amincin Allah suka bata a gare shi wa huwa fi qubbati a lokacin nan wa huwa fi qubbati lahu hamra a lokacin nan an kafa masa wata qubba tasa ja jar qubba wato qubba kamar rumfa haka wacce aka yi ta mai mashiga daya yau min adami wacce aka yi ta da fata qala yace fa kharaja bilal sai bilal ya fito bi wadu'in wadu'in dinnan ana nufin abin alula alwudu'u alula alwadu'u abin yin alula ko kuma ruwan alula famin nadihin wa na'ilin yace da bilal ya fito da ruwan nan daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ga yace a cikin su wani yana yafawa a cikin sa wani yana ɗiban ruwan yana sha nadihin dinnan kamar ɗiba ne da yayyafawa a jiki ko watsawa a jiki na'ilin din kuma kamar ɗiba a sha saboda neman albarka faƙala ya ce faƙarajar nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wato shi bilalun ya fito ne da sauran ruwan alwaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh ya fito musu da shi ne da su suke ɗiba suna sha suna watsawa a jikinsu suna shafawa a jikinsu to don Allah ina da tambaya guda ɗaya da sun ɗauke shi mutum ne irinsu kamar su ko da suna ganin shi cewa bai da albarkawar iyazu billah kamar yadda wasu shaidanu suke fada to tsakani da Allah za su riga ɗiban saurin ruwan alwale shi suna watsawa a cikin suna sha to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma asalin albarka domin sahabbansa kaki in yayi ba sa bari ya fada kasa addinin nan ko duk wanda yake so ya bauta wa Allah to ya bauta mar da irin yadda sahabbai suka ya kudirce irin abin da suka kudire game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya zauna lafiya ya addinin sa dai yawa Allah ya sa mu dace amin domin sai na Khalid bin Walid ya taba sare kan wani mutum kawai mutumin magana suke shi ita ai sahibin naku kaza kaza kaza wai yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzan Allah za ka ce wa sahibinmu yana zaruwa takobi kawai ya ɗauke kansa dokaji saboda haka muhammadu basharun lafal bashar bar wakal ya koti bai na najar annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam mutum ne amma ba irin mutane ba shi kamar ya kotu ne a tsakanin sauran duwatsu shi kwa ya kotu ka samu kwaya ɗaya mana ibrahim to in duk cikin masallacin a ce duk yawan iyalanka ne to za ka iya cire su kamar tsawon shekara guda in ka samu ya kutu kwaya ɗaya kamar cikin hannunka to ya ishe ka duk cikin masalacin a ce shi yake dam da ƴaƴa duk naka ne to za ka iya cire su aƙalla shekara guda ko shekaru da yawa ma don karin za'ida miliyoyin kuɗaɗe za a baka to kaga ka haɗa shi misali da dutse ko ya kai cikin fifa biyar to haka ne maza ala sallallahu alaihi wasallam mutum ne a jinsi amma ba irin sauran mutane ba ne sallallahu alaihi wasallam to haka yadda suke ɗiban ruwan alola shi suna watsawa a jikinsu suna sha ya ce fakarajar nabi sallallahu alaihi wasallam sai maza ala sallallahu alaihi wasallam ya fito wa alaihi hullatun hamra alhali yana sanye da wato wata wato ina ce hulla ana nufin riga da kwarjalle ko kuma mayafi da kwarjalle ja jajaye hamra jajaye ka an yi an zuru ila bayani saƙi ya ce kamar ni ina kallon farin wato ƙwamrinsa sallallahu alaihi wasallam hasken ƙwamrinsa ƙala ya ce fatawar ba wa azana bilal sai a lola wa azana bilalun sai bilalu yi kiran sallah ƙada sai ce fada'altu an tabba ufawo sai na kasance ina bin bakin bilalu hahuna wa hahuna wato yayi nan yayi nan ina bin bakinsa yana kiran sallah ya kulu yaminan wa shimalan yana juya kai dama da hagu hayya ala salah hayya ala salah hayya ala al falah hayya ala al falah yawa na amin suma rukizat lahu anaza yace sannan sai aka kafa masa wata sanda wato wata zai sitira da ita ke fataqaddama wa salla zuhra sai an manzala sallallahu alaihi ya wuce ya sallaci azhar raka'atai ne raka'a biyu wannan fa aminani aminani thumma lam yazal yusalli raka'atayn bi gushi ba yana sallatar raka'o'i biyu hatta raja ila ilal madina har sai da ya dawo madina ko kuma a wajen tafiya tunda da aminani ba zai ce ya sa jajayen kaya ba yawa ina ganin a wajen tafiya ne tunda amina a sannan kowa yana sanye da fararen kaya a wajen tafiya ne saboda haka wannan hadisi yana magana ne akan kissar wannan magana wato wata kissosi da yawa sun shigo cikinsa amma dai a cikinsa akwai maganar kiran sallah din da kuma irin yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasance wajen wato neman albarkarsa da kuma irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke janyo su a jika abinda za mu rika daga cikin hadisin akwai wato irin yadda wato wannan hadisin ya nuna mana irin yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke wajen kwaɗayin alkhairi a gare su sannan yana nuna mana irin yadda shi wannan abu haifa ya kiyaye irin abin da ya gani daga maza'ala sallallahu alaihi wasallam yanayin siffar maza'ala sallallahu alaihi wasallam da yanayin siffar ƙubbar da ya fito daga cikinta da sauransu da kuma abin da ya je gani a wajen da kuma irin yadda sayyidina bilal radiyallahu anhu ya fito da ruwa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito a cikin jajayen kaya masu haske da irin yadda sahabbansa radiyallahu alaihim suke yin muzahama wato suke cuɗanya da juna wajen ko turmutsutsu wajen taran ruwan da ya sauko daga gabansa bayan ruwan ya taba gabobin jikinsa to taran ruwan suke ba sa bari ya zuba a ƙasa suna shafi jikinsu da shi don neman albarka da kuma irin yadda sai na bilal yake waiwaita kansa dama da hagu yayin kiran sallah na yau to amma shi wannan wasu malaman suna ganin tun da a wannan lokacin hayya alal sala hayya alal fala da ake waigawa dama da hagu saboda babu loud speaker ne dan ka jiyar da mutanen da ke dama da kai da kuma unguwannin da ke hagu da kai duk su ji yauwa to shi za a ake amma ma yanzu da loud speaker da yawa da cikin malamai suna ganin ba su yi ainihin hakan ba tunda ita loud speaker za ta isar koyi yauwa to insha Allah Allah ya kai mu ranar alhamis za mu dora wajen sharhin wannan hadisi yanzu kam za mu tsaya haka saboda yanayin lokaci da fatan Allah ya amshi dukan roƙonmu ya biya dukan buƙatunmu ya gafarta dukan zunubanmu Allah ya gyara mana ƙasarmu Allah ya gyara mana shugabanninmu Allah ya riko da hannayensu ya ba su ikon yi mana mulki bisa adalci Allah ya gyara dukan lamuranmu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk mal liman addu'a